بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana na gabatar da khatima na wannan tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci na tsamiya mai kaji a cikin wannan gari na nasara godal wanda a yau shine karatun mu na karshe na wannan shekara sai kuma yin Allah ya kai muna rayuwa a wata shekara mai zuwa muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya mana muwafaka a kuma in ba a mance ba wannan na a cikin suratul shura wanda a aya wanda je mun kwana aya ta 48 wanda ayo za mu tashi aya ta 49 a cikin wannan sura ta suratul shura wato ma'ana shine sura shawara wanda kamar yadda muka sani shi musulunci komai ya riga tsara mana yanda za mu yi shi don haka mun ji irin yanda Allah madaukakin sarki ya riga tsara mana cewa domin labari na addinin musulunci rika tafiya daidai cikin a fahimta mai kyau da haɗin kai da komai cewa duk abin da za a yi mai muhimmanci dole ne a zauna a yi shawara a cikin wannan sura kamar yadda Allah ya gaya mana shine sifar mu'minai kuma muka ji irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine shugaba na duk duniya da lahira baki daya shine wanda yafi kowa sanin daidai shine wanda Allah ka faɗa ma daidai inda ba daidai ba kuma shi Allah ka gaya mai cewa nan ba shi daidai ba to amma domin ya koya mana sai Allah madaukakin sarki ya gaya mai cewa wa shawurhum fil amri saboda haka sabon nan naka yanzu zaka yi al'amura sai ka rika yin shawara da suwa mun ji kuma irin abubuwa da shawarwari da manzo sun baki da suwa akan wannan don ya koya mana ba don shi ba shi inda shine ya riga ya sa abin da daidai ko bai shawara da kowa ba ya san daidai shi kenan kawai zai amma don a koya mana a gwada mana cewa don matsayin mu to mutum ya tabbatar da cewa na yin shawara ga lamari mai muhimmanci na addini mun ji sahabbai su ma sun yi wannan koyi lokacin da manzo Allah sallama ya wafati shi ma kamin su nada khalifa sai da suka yi shawara sannan suka gano wa ya kamata a yi bayan wafatin halifan na farko sai da na abakar siddiq radiyallahu anhu shi ma sai da na umar haka ya basu cewa lalle ga mutane guda shida da ya ga alamun zai rasuwa ya ce su yi shawara su zaɓi wani ne wanda ya dace mun ji dai dama wannan abu ne wanda addini ya bada umarnin cewa duk abu mai girma mai muhimmanci dole ne a zauna a yi shawara akan shi to shi yasa wannan sura ake ce mata suratu shura sura ta shawara to shine ubangiji madaukakin sarki ci gaba da ya ga mana cewa lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai dukansu na Allah ne wanda kuma shi Allah maraukin sarki ya khuluqu ma yasha'u yana halitta duk abin da yaso sannan kuma ma ya habu yana bayar da kyauta liman yasha'u ga wanda yaso min al-auladi na yaya ma'ana sai ya ba mutum yaya in ya ga dama bashi ina san in ya ga dama sai ya bashi yaya mata waya habu liman yasha'u zukura kuma yana bayar da yaya maza ga wanda yaso aw yuzawijuhum ko kuma Allah ya cuɗan ya mai su shi mutumin sai su zamo zakuranan wa inasan maza da mata sai Allah ba mutum ya'ya maza da mata sannan sai Allah madaukakin sarki ce waje alu mai sha aqima kuma Allah yana sa wanda ya so ya zama bakarari wanda baya haihuwa din innahu shi Allah madaukakin sarki alimun masani ne bima ya khluqu da duk abin da yake halittawa qadirun kuma mai iko ne alama ya sha'u bisa ga abin da ya so a wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya ga mana cewa lillahi mulku samawati wal ardi dukkan mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne wai ma'ana shine babu wani abu wanda za a ce gashi wannan ya hita daga cikin mulki na Allah shi yasa ake cewa in mutum yana son ya ta saba ma Allah ya duk abin da ya gada ma na rayuwa ta zai iya yi ya halatta gare shi iyaka da ya cika sharadi guda kawai shikenan da ya cika wannan sharadin guda shikenan ba matsala an ba shi dama sai ya yi duk abin da ya kaso din sharadin nan shine mutum ya hita daga cikin inda saman Allah take da kuma inda ƙasar Allah take da ka hita da nan to duk abin da aka so sai kai ba komai an yahi maka to wannan kaga kuma abin bai yiwa kenan tunda mulkin sabban da kasan dun nashi ne shi Allah din duk inda zaka ta cikin mulki ne ne to ina zaka kai daga gare su da haka take abin da kaso din to kaga ba zai yiwa kenan to shi yasa ubangiji mulkin mulkin sabban wayannan Allah yana gwada mana cewa kai dan adam in kana ganin cewa mulki shi ka baka tsoro shi ka baka girma wanda yan anka cewa ne shi aka kaza mukami kaza gari sai ka ji abin ya ma girma sai ka ga abin kai lalle ya samu girma mai matsayi da sai ka ji kana jin tsoro ne kana tsoron ka saba mu umarni ne to sai Allah ya ce to su dun mai mulkin nan duniya dan yanki ne aka yamma kowa kila ba mamaki sai ka isko wani hakimi ne na wani yanki wani kuma sarkin gari ne haka wani kuma sai ka isko yanki ne kamar local government ne kan mallaka wani kuma sai ka inda yake mallaka kamar girman jiha ne haka wani kuma ƙasa ne kan mallaka shugabanta ne gaba ɗaya amma to shi to amma kaga din an ga ce wannan gwamna ne misali ko shugaban kasa ne sai dai aje ana jin tsoron in ya bada umarni an ka saba ai akwai abin da zai ibewa baya to don Allah ya gwada ba to in kana jin tsoron irin wannan mai mulkin to shi Allah nashi mulki ba irin wannan a gare shi ba shi duk da sama da kasa ya mallaka shi wanga sarkin naka nan kasa ɗaya ne ya mallaka din duka ban da sama sama ba da ita bai da alaka don ba ya mallaka ciki ya ta je ya bada wani tasiki a ciki ya bada wani umarni a can sama a yi shi to nan ƙasa ɗaya kan mulki kuma ƙasan ma dai ba duka ba tunda yana so yana gani wani lokaci yana so ya bada umarni a yi wani abu kuma sai abin ya gagara tunda sai a ga wani abu amma sai a ce ya gagari gwamnati magance wa misali ko to ka gani ashe ko ƙasan ma shi ɗan adam wanda yake mulki ko ita ɗin bai isa ya mallake ta ba amma sama da ƙasan shi Allah da yake mulki duk ya mallake su gaba ɗaya ba wani abu wanda ya isa ya gudana sai tare da abin da Allah ya tsara ɗin ko wanda kaka ganin ba musulmi bane kafiri ne shi ya har shi ma bai iya aiwatar da wani abu wanda Allah bai so din ba tunda yanzu misali iyaka ce bayyin sallah bayyin azumi bayyin duk ibada na da Allah ya wajabta to amma kuma dole yayi wasu abubuwan waɗanda Allah ya dora mashi akan tilas ba don Allah ba in Allah ya same jin yunwa dole jin yunwan nan ba don Allah ba in Allah ya same jin kwana dole yi kwanan nan ba don Allah ba in Allah ya same rashin lahiya dole yayi rashin lahiya bai cewa tunda Allah ya same ta bayyin ta din kaga yana bin Allah shi ma akan tilas kaga sai abinda Allah ya so dai ne shine yake gudana cikin halitta tashi din to kaga shi mulkin sambai da kasai gaba ɗaya Allah madaukin sarki nashi ne don haka yan mutum mulki ne yake bashi tsoro yake bashi girma yake burge shi ya je yana son mai mulkin ko ya je yana son ya mai biyayya to shi Allah ba mulkin kasa ɗaya ne yake da shi ba shi sama da kasa mallaka baki ɗaya sannan sai ya ce ya khaliqu ma yasha'u ubangiji yana halitta duk abin da ya so don haka sai ya halitta abin da ya so kuma inda ya so sannan kuma ya ce ya haɓu liman ya sha'u inasa ubangiji maɗaukin sarki yana ba wanda ya so baiwa ta ‘ya'ya mata wai mana shi ne wani sai kaga allah maɗaukin sarki bai ba shi ‘ya'ya maza ba bai ba shi ‘ya'ya maza ba a yana mu da wani wannan tukunturi ke shan a wani allah bai ba shi ‘ya'ya mata ba bai ba shi ‘ya'ya maza ba sai ya zama kawai mata ɗin da ba shi shi ne ya haɓu liman ya sha'u inasa kenan yana bayar da baiwa ta na wanda ya so ya ba shi ‘ya'ya mata wai haɓu liman ya sha'ar zukura kuma sai ya ba wasu kuma waɗanda ya so kuma sai ya ba su ‘ya'ya su kuma maza sai a ga wani shi kuma gaba ɗaya bai da ɗa namiji ko guda wani kuma gashi ‘ya'ya mata ɗaya gare shi bai da namiji wani kuma gashi ‘ya'ya maza gare kawai bai da namiji ko ɗaya shi kuma to shi ne allah maɗauki da magana cewa yana yin haka nan a auyu zai wuce hunna ko kuma in ya so sai ya watan cuɗan ya su shi ne ya sanya mai suwa zukuranan wa inasan ya sa mai su maza da mata wato shi ne sai a ga an bashi ga maza ga mata duk sai a haɗa ma wani sai a bashi ɗin sannan ce waje alumai ya sha waƙima kuma sai allah maɗauki zaki in ya so sai ya samu wani ya zama makarari ma'ana shi gaba ɗaya bai haihuwa kwata-kwata sai a ga shi gaba ɗaya rayuwa ta ne bai taɓa haihuwa ba sai ya zama fala ya lidu baya haihuwa wala yuladul hukum ba a haihuwa mashi ma'ana fala ya lidu mace ke da misali sai ta zama ba ta haihuwa wala yulidu ba a haifa mai kaga namiji kenan ko tunda ko can ba shi ga haifa ba ko to shine Allah madaukakin sarki yace to yana yin wannan ga wanda ya so innahu haqiqa shi Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi khaliqi bi ma ya khaliqu da duk abin da yake halittawa din sannan kuma qadirun shi mai iko ne bisa ga dukkanin abin da ya so ya aikata din zai aikata shi to wannan aya ubangiji madaukakin sarki yana tabbatar mana shine yake yin baiwa ta wanda ya so wajen bayar da zuri'a don haka in ya so ya ba wani zuri'a maza kawai in ya so ya ba wani mata kawai in ya so ya ba wani maza da mata in ya so kuma wani gaba ɗaya sai ya zama bai da ɗan ko ɗaya wannan a, shi yasa akwai sayyiduna abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu to shine yake cewa kamar nan da Allah madauki sarki yake faɗa cewa a da yake cewa din ya khaluqu ya habu liman yasha'u inatha Allah madaukin sarki yana bayar da wanda ya so ya bashi mata sai ce nan wajen yana nufin annabi ludu da annabi shu'aibu su gaba ɗaya ba su da ɗanɗa namiji ko guda dukkan su ƴaƴansu dun mata ne gaba ɗaya kawai to shine yace nan Allah yana ishara ne zuwa gare su da inji sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace sannan kuma da Allah madaukin sarki yace waya habu liman yasha'u dhukur shi kuma Allah madaukin sarki yana bayar da ƴaƴa maza shi kuma ga wanda ya so shi kuma sai ya zama ya zama maza ɗaya ne kuma Allah zai bayarwa sai yace shi kuma yana nufin nan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi kuma duk ɗaya ne gaba ɗaya maza ne bai da ɗan mace ko guda shi kuma bai da mace ko guda Annabi Ibrahim kenan to yace to shine Allah yake nufi da waya habu liman yasha'u dhukur din sannan ya ce auyi zawujuhum zukuranan wa inata shi kuma nan da Allah ce ko kuma Allah ya cuɗa ya mashi shi maza da mata ya ce yana nufin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma an bashi da mazan da mata duk cikin ayyan nashi ko duk daga sunan gasira da an riga an san su yana da ayya maza guda uku ko sayyidina alqasim sayyidina abdullahi da kuma sayyidina ibrahim alaihi wassalam kaga wannan gane yana daga cikin ayyan shi ne maza kuma an san yana da ayya mata yana da zainab yana da ruqayya yana da ummu kulsumin yana da kuma fatima radiyallahu anha hunna to ka ganin ne shi kuma an cewa shi da maza da mata duka duka yana Allah mara kirki to shine shi Abdullahi bin Abbas ya ce to waɗannan ne ya su yake nufi sai ya ce kuma da Allah ya ce wai ja'alu man yasha wa qima shi kuma yana sa wanda ya so shi fa baya da danna ko guda shi kuma to sai ya ce shi kuma yana nufin annabi Yahya da annabi Isa su kuma ba su da danna ko guda gaba ɗaya shi annabi isa tun warko gaba da ko auren bai bashi duka shi gane ya to ai tun da shekara 30 ne za ya duniya sai a dauke shi zuwa sama sai ga don shekara 30 to auren mi za ya shi saboda gudun duniya ta shi gaba da shi sai ga shekara 30 ba ma nawa bane ba saboda haka shi ba sai ya ba ko gida shi bai ba kasan ko gida bai gina ba shi bai da shi saboda gudun duniya saboda don shekara 30 mi zai yi da gida to wannan kenan shi ma annabi haya shi ma haka kasan shi ma shi ne kaji Allah yake bada alƙawari ko wanda yake magana kan annabi zakariya bana tarfu mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fi anna Allah yubashiruka bi haya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kaga Allah ce wa sayyidan wa hasura annabi haya kenan aka ba annabi zakariya shiya kuma shi shugaba ne shiya sannan amma kuma shi gaba ɗaya ba kwata kwata ba ruwan shi da mata saboda ka bai da shi ko daya ba wai da rashin lafiya ce gare shi ba kawai da shi harka ibada Allah ne kawai a gaban shi to shi yasa ya ce to nan ji Abdullah bin Abbas ya ce nan da a ce da ya ce waje almai sha waqi ma din nan to su yake nufi annabi Yahaya da annabi Isa su ake nufi din to kuma dai ko ta yaya ma dai ba wai ana cewa malamai suna cewa ita ayan ta zo al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ita aya ana lura da lafazinta ne ba ana kallon abinda addalilin magana ta din ba saboda haka nan ta game kowa ba sai waɗanga annaban kai da anka zana ba kowa da shi ake don haka cikin mutane ai ko yanzu akwai su din wani yan Allah ya gara masa ga gaba duk diya ne gaba ɗaya mata ne gaba ɗaya to haka nan Allah ya so din kuma abinda Allah ya ka so ka karba cikin dadin rai din in kai yadda da aka rinshi gina Allah ba kuma ka kula da su duk da ya kamata duk haƙƙin da ya kamata ka ba su ga ka rika masu duk abin da zaka masu na kulawa da jin kana ganin cewa kai baka cikin hushi baka da namiji ko guda kaza wannan bai yi ba ba a yi haka nan wannan mutanen makka ne kafiran makka suka yi irin wannan ɗabi'a din na cewa su ba su son ƴaƴa mata da an ma mutum haihuwa an ka zo an ka bashi labarin cewa mata ta ta haihu amma sai dai ɗiya mace ta haifa wai haɓoyewa ka shi kunya ya kaji a ce wai ɗiya mace an kawo mai kaji saboda wata irin da jahilci saboda ka shi kunya ya kaji karshe ma kuma wani lokaci kuma ɗaya sai su a kai ta ma sai mutum ya zo ya yi gina da ranta ya turbuɗe cikin ƙasa shi kenan kawai shi kenan ba ruwan shi to ka gane wannan ne duk ɗabi'a ce tasu na su waɗannan mushrikai din na maka haka suke yi shi zai gaji Allah yake cewa wa idhal maw'udatu su'ilat za a yi magana sashal kiyama cewa za a tambaye su waɗannan waɗanda sun ka waɗanda sun ka ainihin a yi ma haka nan din wanda sun ka turbuɗe da ransu din to za a tambaye su cewa me lahimi sun ka yi to wannan shine a don in mutum ya ga wannan togar mutum ya ji ciwo ya ta jin shi yana jin damuwa shi bai ji daɗi ba Allah ya bashi da ƴaƴa mata kawai a'a ba haka nan bane ba haka nan Allah su ka karba din kai wannan ne kuma ka kula tarbiyyar su da komai nasu to kana da sakamako kuma a wajen Allah madaukakin sarki sannan haka ne Allah ba mutum kuma mazan su kadai kashi ma ya tayin tukuburi wai ƴaƴa maza ɗaya gare bai da bai da namiji mace ko guda shi ma kar mutum ya wannan ya yadda Allah ne ya bashi wannan din ya yi mai komai haka nan ne ya sallama ya da Allah madaukakin sarki kuma ya ji da wani ya murna ya gode ma Allah bisa ga wannan din sannan haka nan kuma in ya cuɗanya mashi sannan dama nan duk wannan ayi mun ka lura tana gwada mana dai domin kar ka ɗauka yanzu in ba ka da ɗa ko kuma in kana da ɗa misali sai ka ɗauka ai don ɗai Allah ya hasun ka ne kawai shi ne baka ɗa ya baka ɗaya misali ba haka nan bane ba ba wai don Allah ya hasun ka ne da kowa ba sannan zai baka ɗa ba tunda ai akwai waɗanda ga su yanzu waɗanda muka ambata da yana annabi hayati da annabi isa ai Allah yana son su kuma kai ka san ya ma yasu su he da kai ko tunda su annabawa ne to amma ga su ba su da ko guda kaga ba rashin su ne Allah zai hana maka da ba wannan jarabawa shi dai daga Allah ya gani zaka yi dogara zaka yi hankuri in wani abu ne kai ka ta roƙon Allah dai Allah ya baka din kuma ka ce amma ya baka na kwarai kuma mutum ya ta roƙo Allah ko wani iri ya bashi kaga an ka bashi ko wani iri ana ya bashi zai zama mai dan banza ko to Allah ya kiyaye to wannan kenan sannan kuma idan watan in mun ka diba kamar yanzu manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da kanshi har yanzu don Allah ya gwada mana kaga cikin matan shi sai da Aisha radiyallahu anha ai kaga ita ko da ya aure ta budurwa ya aure ta amma ka ji ba ga wani iko na Allah ba ta taba haihuwa ba sai da Aisha ba ta da ko guda mata ana ce mata ummu Abdullahi amma ba baban ba dan dan ta bane wannan Abdullahi din ba dan dan ai uwarta ce ake mata alkunya da shi to wata ba haihuwa ba kaga kenan kuma in so ne ko ai kasan dai Allah na son ta ko yawa amma kawai bai ba ta haihuwa ba don haka ke ma in ke gaba ki samu haihuwa ba kake dauka Allah baya su kin a'a ga sai da Aisha can mata wanda Allah ya so gaba ɗaya duniya da lahira shi na ne Muhammadu sallallahu alaihi sannan ita ce wanda manzo Allah yake cewa rabin addini ma na gari ta khuzu nisbadinakum an hadhihi al-humaira a karbi rabin addini yace ga wannan jama'atan nan amma duk da haka nan gashi ba ta haihuwa ba to kaga ashe ba wai don Allah bai son mutum bane ka hada masa haihuwa din ba to saboda haka wannan aya dai tana karantar da mu duk waɗannan ne mutum ya san duk abin da Allah ya bashi ya karba cikin daɗi da kuma ya gode ma Allah subhanahu wataala to shine Allah ya ce innahu shi Allah madaukin sarki alimu masani ne ga da abin da yake halittawa qadiru ko mai iko ne akan komai sannan sai Allah madaukin sarki ya ce وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم
Ah, Allah madaukin sarki ya ce wa ma kana li basharin ai bai yiwa ga wani mutum an yi kallimahu Allah Allah madaukin sarki yayi magana da shiya illa wahayan sai ta hanyar wahayi aka ce fil manami ko dai wahayin nan a cikin bacci aw bil ilhami ko kuma ta hanyar ilhama aw min wara'i hijabin ko kuma yayi magana da shi ta bayan watan hijabi bayan shamaki shine bi an yusmi'ahu kalamahu yaji yadda shi magana ta yi amma wala yarahu sai dai baya ganin shi kama wa kawali musa alaihissalam kamar yadda ya faru ga annabi musa alaihissalatu wassalam aw yursila rasulan ko kuma ya aiko manzo shine mala'ika ya aiko shi irin mala'ika jibrilu ko mala'ika sirafilu ko dai ma wanne ne daga cikin Allah ya so din ya aiko rasulan manzo zuwa gare shi din fa yuhi ilaihi don haka sai ya wannan wahayi zuwa gare shi din bi iznihi da izinin shi Allah madaukin sarki din shine ya a, bi iznihi ma ya sha ko abin da shi Allah din ya so innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki aliyun madaukaki ne shi an sifatul muhdathina daga sifar watan abinda suke kwararri halitta mana hakiman kuma shi mai hikima ne fi sun'ihi a cikin dukkan ayyukan shi subhanahu wataala nan Allah madaukakin sarki yace wa ma kana li basharin bayyuwa ga mutun an yukallimahu Allah Allah ya magana da shiya illa wahayin sai ta hanyar wahayi wato shine a ce ga wani mutun Allah yana magana da shi ya kai tsaye gashi yana kallo ne mara yana ganin Allah kuma yana magana da shi Allah ce ba yiwuwa haka da illa wahayin sai dai ta hanyar wahayi wahayin nan aka ce fil manami kamar cikin bacci wato shine kamar irin abin da ya faru ga annabi Ibrahim kenan ko wanda yayi mafarkin cewa Allah madaukakin sarki ya bashi umarni na yanka dan shi ko wanda yake cewa ya ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka qala fanzur ma za ta rako sai ce qala wanda yake cewa kai dana nayi mafarkin ina yanka ka an bani umarni yanke ka amma me ka gani wasu yake shawara shi kuma me ya gani ma'ana zai yanke shi ne amma sai yana ba dan shawara kuma me ya shawara me ya gani kaga ai in in wani dan ne aka gani sai ba shawara koko a ba ai ba ya da wannan shawara ko sai daya ci to amma ya abati if almatu umar satajudni insha Allah min asabirina ya baba to abinda Allah ya ce kai kawai ka aikata mana zan yi hakuri mana insha Allah ba matsala kaga in wani sai da kyale ta in dare ya rada so hata ya gaba ya gaba ya to ka gani ta ma ya da shike na sallama tunda Allah ce haka ne to shike ne kaga kuma ta mahalki ne kaga wanda ganan ne an mai wahayi amma ta mafarki da makocin annabawa in sun kai mafarki ko can gaskiya ne mafarkin su din ko can duk abin da suka mafarki da ma gaskiya ne ba bai zama abin da ba gaskiya ba aw bil ilhami ko kuma ya mata hanyar ilhama shi kuma ilhama an sani Allah yana ma annabawa kuma yana yi ma waɗanda ma ba annabawa ilhama ba ko tun daga sunan alkur'ani duk Allah ya bamu labari kamar irin mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya mana ya mata wahayi wa auhayna ila ummi Musa an irdihi fa idza khusa alaihi falqi fi lami hadda zuwa kashi kashi aka ta mata irin wahayin da Allah ya mata yace mu wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa ga ita ma kanta sai da Maryam alaihi salam ita ma mahaifiyar annabi Isa ita ma Allah ya mata wahayi ya gaya mata cewa gashi na lokacin ta haife shi kaza kaza duk abubuwan suka faru suratul Maryam da mun karanto su san da yawa wanda duk irin wahayin da aka yi mata da ga korama nan ta wanki jikinta da menene menene da ƙarshe da har inda Allah yake cewa kuma in ta zo mutanen da sun ka tambaye ta ita ina ta samu wannan da alhali gashi ba ta da miji to kawai ta musu nuni ta ce su tambaye shi kaga duk wahayi ne an gabata an ce duce waɗannan abubuwan kuma ta yi haka nan ne ta zo din suna tambayar ta ke ya ke uwa haruna ai dai ke dai mu san babanki yana zina ba mu san mahaifa yake ita ma haka nan ba saboda haka ya an kai ki zo da da kaza kaza hakika ki zo da ba sun ka dai maganganu irin waɗannan dai ta musulunci shiga na su tambaye shi kawai sai annabi sai ce musu inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sai gashi yana cikin radda an kai shi amma kuma sai gashi yana magana to ka gani to shine kaga wancan ita ma wahayi ne an kai mata din aiwar za ta yi waɗannan abubuwa abu ya faru haka nan kuma ta zo ta yi ta yi an kai mata wahayi kaga ana yi kenan an ka kai ma hakudan zuma wangara ne waga zuma wanda muka sani mai zakin ga ita ma Allah ya mata wahayi alqurani har suratul nahl akwai ko surar zuma ita ma har gwade Allah yake shawa au harabuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta shi ma zuwa ƙarshe dai kaga shi wannan wahayi ne ilhama Allah yana yi ne ga waɗanda awwali ba su yi annabawa ba to shi wannan ana yin shi to shi ne aka cewa to don haka Allah yana yin wahayi ne zuwa ga su watan manzanni din ko ta hanyar wahayi na ilhama ko ta wajen mafarki sannan aka ce aumin wara hijabin ko kuma ta bayan shamaki hijabi kenan shine sai Allah ya jiyar da shi wannan manzon magana ce amma ba ta daga ga Allah ba kaga kamar annabi Musa ko kaga ai yana magana da Allah amma bai taba ganin Allah subhanahu wataala ba shi yasa abun ya burge shi ba shawa wani lokaci sai roki Allah ya ce ya ubangiji rabbi arini anzur ilaika Allah yana so ka gwada mai in gane ka to saboda gashi yana magana da Allah amma bai taba ganin shi ba kaga gashi Allah yake cewa shi lan tarani walakin unzur il jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sai kanshi kuma kaga kashe Allah ya ce to gari dutse ne in za ka kalle shi in ya tabbata to zaka iya gani na in kuma bai tabbata ba to ka sani baka iya gani na karshe kaga annabi Musa malamai sun ce sai Allah ya bayyana da hasken zati ne kamar cinin allura amma ga shi wannan duci din shi dutsen shi sai ya ga hasken zatin Allah a maka maci na allura shi kuwa ne Musa saboda ganin haka nan sai Allah ce wakar Musa sai gashi kuma to shine faja Allahu dakkan sai Allah ya sa wannan dutsen sai gashi ya dan ya zama gari kuma annabi Musa ya fadi ya suma shi kuwa annabi Musa ya fadi ya suma ne saboda ya ga wanda ya ga Allah an gane to shine shine dalilin wannan faduwa to kaga wannan ne shine wanda ya faru kenan ga annabi Musa sannan sai Allah ya ce au yursila rasulan ko kuma Allah ya aika manzo shine ya aika mala'ika zuwa ga shi wannan manzo din in ya aiko wannan mala'ika din fayuhi sai ya wannan wahayi din zuwa gare shi bi iznihi da izinin shi ma ya sha wani abin da Allah ya so din to shi kuma nan wajen abin da ba a kawo ba nan shine na ana iya ganin wani Allah zai yake mace shi ga Allah din shi kuma subhanahu wataala amma mutum guda ne shi kuma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabi Musa nan kamar yadda muka gani shi roƙon Allah yana son ya samu wannan amma bai samu din ba shi kuma manzo sallallahu alaihi yana kwanci ne yana bacci kawai Allah ce a tada shi a zo a ga mai za su gana da Allah madaukakin sarki sai da mun kaji Allah na cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakana hawlahu har zuwa ƙarshe shi ma sai gashi aka zo kuma duk da yake akwai manganun malamai gaskiya ne kuma in ka ji mutum wani ya ce ai manzan sama bai ga Allah ba gaskiya ne akwai wasu wanda sun ka ce haka nan din amma dai su malamai sun yi maganganu waɗanda hadda dalilai da hujjoji suka kawo na cewa waɗanda sun ka ce bai ga Allah din ba suna ɓata hujjoji da cewa ba haka nan bane ba to don haka amma dai irin sai da Aisha radiyallahu anha ka sai ita ta ce manzan Allah bai ga Allah ba wanda har malamai suka ce to amma kuma sai dai ai ita magana tawon ga bangaren baya zama dalili can lalle hadisi ya ce khuzu nisbati lakum an hadhihi al-humayra akai rabin addini gare ta sun kace amma an gana bai cikin rabin wanda ta sani din saboda haka ba ciki sannan bayan wannan kuma aka ce ai wannan ai an yi wannan Isra'ila mai gaji ne wanda manzo Allah ya ga Allah din amma lokaci ita sannan ai ba ta gidan manzo Allah lokaci an sani ba so lokacin ba ta fara gidan manzo Allah ba to ya an kai da san bai gane shi din ba tunda ba ta gidan ka gani to duk dai malamai sun ta maganganu irin waɗannan din dai amma sai jana Abdullahi ibn Abbas shi kuma radiyallahu anhu shi kan ya ce aya ga Allah kuma sai da ta faɗa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai da numfashi ne dauke yana faɗin ya gane shi din wanda malamai sun tabbatar da sauran su da sauran dai malamai da wasu sabbai duk sun tafi akan wannan magana din ba shi kadai bane ba duk sun tafi akan cewa manzo Allah ya ga Allah madaukin sarki da irin shi saka kuma yana daga cikin matafiyar mu shi ne matafiyar Maulana Shubah Iyas radiyallahu anhu shi ma ya ce ya yarda da manzo Allah ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan bi'aynin wa suratin fa kullu siwa hadha wara'a wara'i ya ce ya gane shi saboda haka wannan ne mu muna na wannan bangaren ma ko yawa saboda haka wannan mazhab Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu to saboda haka wato kaga shi manzo Allah nan ya gani an samu a hadisi kuma sannan malamai sun tabbatar da sauran maganganu dai suna nan da yawa din dai to shine awar rasulun rasulan fayuhiya sai Allah sai yayi wahayi ilai bi iznihi da iznin shi ma ya sha yayi wahayi abin da ya so din gare shi innahu alimun shi Allah masa aliyun madaukaki ne shi ya an fi an sifatul muhdathina daga sifofin wanda suke kagaggi ma'ana halitta kenan hakimin mai hikima ne cikin fi sunhi cikin dukan ayyuka ne baki daya ba wani aiki na Allah wanda zaka gani kace wuri kaza ya kwamsa in yanda Allah ya halicci sammai ne ba ka ganin su kace sun kwamsa wuri kaza yanda Allah ya halicci dan adam ba ka gane kace wuri kaza bai daidai ba duk yanda Allah ya yi muna yayi daidai da muwa yanda idanunmu suke da inda an kai mana kunnuwanmu da inda an kai mana komai na mu yayi daidai ba wani bambanci ba wata matsala to Allah mai hikima ne shi cikin dukkanin ayyukan shi subhanahu wataala mm.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله العظيم الله
Ah, Allah maɗauki sarki ya ci gaba da cewa ah, waka zalika to haka nan dai ne ma'ana kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga sauran manzanni da annaba da suka gabata ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama to waka zalika haka nan ne dai kamar yadda muka yi wahayi ila ga ilaika zuwa ga wani kaminar rusul daga cikin manzanni to haka nan ne auhayna ilaika mun kai wahayi zuwa gare ka ruhan wannan alqur'ani anan ruha din alqur'ani shi ake nufi da shiya alqur'ani ya rasula da yawa duk Allah ya bashi cikin alqur'ani din daban-daban amma da shi wannan kalmar na ruhan din yana daga cikin suna na alqur'ani to shine auhayna ilayka ruhan muka yi wahayi gare ka na wannan alqur'ani aka ce an ce mashi alqur'ani ne saboda bihi ta hayal qulubu saboda da shi ne zukata suke rayuwa washi alqur'anin da shi ruhi yake rayuwa shi kuma ruhi kuma da shi ne jiki yake rayuwa kaga kenan dai ba a rayuwa ke da sai da shi to shi alqur'anin shi kuma to shine mai raye ruhi din kaga shi mutun dama ruhin da shi a shi din tunda za kana gane wanda an ce mutun ba da rai sai dai ka jana cewa ya tahiya ba mu kuma ga ana gani kwanci ashe ba shi bane dama shi wancan ruhin shi an mutun din kenan dama to shi alqur'ani shi kuma shi karaya wannan ruhin din shi kuma don duk ruhin da baya da alqur'ani bai san alqur'ani ba baya kanta alqur'ani bai yarda da shi ba kaga wannan ba matacce ne shi wannan bai da rai to shine Allah madaukakin sarki yake cewa watan muka yi wahayi ruhan wannan alqur'ani min amrina daga cikin lamarin wanda muke wahayi zuwa gare ka din ya rasulullahi sallama aka ce wannan min dinnan tab'idiyya ce ma'ana tab'idiyya wai ta wani yanki daga ciki tunda ai shi alqur'anin ba shi kadai ne wanda Allah ya ba manzo Allah wahayi ba tunda ai aya ta ga mana cewa wayan daku anil hawa in huwa illa wahayyuha duk abin da zai faɗa sai abin da an kama shi wahayi to bayan alkur'ani ba akwai sauran maganganun manzo Allah sallama kaga su ma sun shiga ciki na saboda haka sai dai ka san ko da cikin hadisan ma za mu samu akwai hadisul qudsi ko wanda zaka ji manzo Allah yana bada labarin cewa Allah ya gaya mana kaza din ko kuma Allah yana cewa kaza to wannan ne ya to shine aka ce wannan min tabidiyya din ne ana nufin wai daga ciki na abin da muka wahayi din shine min amrina sai Allah madaukakin ke ce ma kunta tadi ba kasance makunta ba ka zama ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta dari malkitaba malkitabu ba ka kasance ka san wannan littafin alqur'ani ba shine ayi ta'rif min qablu tun gabanin yanzu baka san alwahyi shi wannan wahayi din ba ilaika da aka zuwa gare ka ba wato shine baka san alqur'ani ba qabla alwahyi ilayhi kamiyin wahyi zuwa gare ka baka san shi ba shine malkita baka san abinda alqur'ani nan ba walal imanu ko kuma abinda ash-shari'a aka ce ba imani za a cewa nan ba dan ka fasara baka san imani ba to akwai matsala don duk annabawa gaba ɗaya ba sai manzo Allah da shugaban su ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda tun farko shi bai san imani ba ko can dukkan su to inda bai san imanin ba tun farko ya an kai tun kamin a fara mai wahayi yana zuwa yana ibada cikin kogon hira yawwa saboda haka dama ya sa abun shi amma aka ce shari'o'i ake nufi din wai ma'ana shine shari'a ake nufi shine bai sani ba na sauran shari'o'i da aka tsara daga su ga su to shi amma shi kam imani wannan kam abu ne wanda yake tabbatacce wajen su annabawan dukkanin su baki daya kowanne daga cikin su ya san abin da ake ce wannan imani din sai dai sauran shari'o'i ne tun daga hukunce-hukunce abin da shafi sallah azumi zakka hajji da sauransu ne to shine ake magana da sauran abin da shafi irin wankan janaba ko abin da shafi irin su abin da shafi kaman irin mata da aka haramta aure da sauransu duk dai wannan can hukunce-hukunce su ne ake nufin cewa manzo Allah sallallahu alaihi bai sani din ba shine wal imani ko kuma imani da baka san shi ba shine shari'a ko shari'o'in nashi kenan sannan sai Allah madaukakin sarki yace walakin sai dai ja'alnahu mun sanya shi wannan alqur'ani shine ar-ruha din awul kitab mun sanya shi ya zama nuran haske na hadibihi man nasha wanda muke shirye da wanda mun kaso da shi ya min ibadina daga cikin bayinmu wa innahu haqiqa shi wa innaka haqiqa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la tahdiyaci wallahi kana shiryawa ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya shine addinin musulunci wato nan kaga duka wannan ayat dai ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa dai wato shine wanda ya tabbatar da yayi wahayi zuwa ga manzo sallama duk irin yanda kafiran Quraysh Makka suke kareta su ne menene to Allah ya tabbatar dai da shi ya aika manzo sallama kuma shi ya tabbatar da wannan wahayin da ya mashi din sannan kuma manzo Allah bai san wannan alqur'anin ba yana daga cikin dama mu'jiza ta manzo sallama din cewa inda ba Allah ya goshe ba yarda za a iya karantawa ga abun bai taba zuwa makaranta ga kowa ba bai taba koyon karatu kai duk Makka din ma gaba ɗaya ba malami ko guda duk garin amma gashi in ya hudi ilimi duk an kure duk duniya gaba ɗaya to a a ya san wannan abu in ba annabi bane shi ya ba kaga ba zai yi ba to saboda haka to shi na lake cewa ai da baka san wannan din ba in bacci da baka baka wannan wahayi din ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan sai Allah madaukakin sarki yace mun sai shi ya zamo watan a shari'a kuma nan kaga Allah yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryewa zuwa ga hanya madaidaiciya hakki na shi manzo Allah yana daga sunan alhadi to shi zaka daga ko wal hadi ila siratil mustaqim cikin siratul fatih din nan to wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai Allah yace siratil lahi ita wannan hanyar da kake shirwa zuwa gaci shine hanyar nan ta Allah allazi lahu ma fis samawati Allah din nan wanda duk abinda a cikin samai da kasai nashi shine allazi lahu ma fis samawati wanda dukkan abinda a cikin samai nashi ne wa ma fil ardi da ma duk abinda a cikin kasai mulkan a wajen mallaka wa khalqan da wajen halitta wa abidan da wajen bauta wai abin da yasa malamai suke cewa mulkan wa khalqan wa abidan din ne saboda ai akwai abin da ga mallaka ka mallake shi amma baka ka halice shi ba to ka gani sannan akwai abin da kuma yana ma bauta amma ba kai ka halice shi ba ko kuma ba kai ka mallake shi ba tun da yanzu misali kaga yanda zaka zaka dauki wannan wani wani yaro misali zan matsayin ma'aikaci gare ka zaka da shi ayyuka na wahala ya ma wancan ma wancan ai kaga kana sashi bauta ne amma kuma sai dai baka mallake shi wanda da ya kare sallama ta zaka yi ta yanzu to amma shi Allah da wajen mulkin mallaka ta ne komai din wajen halitta kuma shi halicci komai din sannan wajen bauta kuma shine duk dole kowa ya bauta ma din to shi yasa ake cewa mulkin khulqa wabidan sai Allah ce ala na'am ila Allah zuwa ga Allah ne tasirul umuru dukkanin al'amura suke tafiya suke koma baki daya wanda ubangiji bada yake cewa dukkan komai baki daya zuwa ga Allah ne subhanahu wataala yake komawa to anan duka dai wannan aya dai a takeice abin da zamu kulle da shi cikin ta wato shine Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da gaskiyar manzancin manzo sallama din yanda kafirin suke karyatawa suke yin abubuwan da suke yi na ba daidai ba suna ganin cewa ai abun nan ba haka yake ba to shine Allah yake tabbatar da cewa to shi ya aiko manzo Allah sallama shi ya tabbatar da cewa ya aiko shi kuma dukkan dalilai da hujjoji za su tabbatar da haka ne sun tabbatar din tun da yanzu misali suka zo kafirin maka da suke ta maganganu suke aka ga sun tabbatar da ai manzo Allah Allah ya aiko shi din tun da yanzu misali irin su walidu bin mugira din nan da ya ta abuwan da yake yi da yake faɗa cewa ai manzo Allah sallama ya zazzage shi kasan nan sadaka saukar da walatu dai kullu hallafin mahinin hammazin mashafin har zuwa ƙarshen aya yake cewa shi manzo Allah wadu ya zazzage shi amma duk abin da ya zage shi da shi duk gaskiya ne guda ɗaya ne an ba ya sani ba wai can ƙarshe an ce mishi utullin ba'da zalika zanimin can ƙarshe an ce shi dan zina shi shege ne shi ya wai bai san wannan ba ya an kai to amma kuma sai yace ka san tun da kafiri ba ruwa da shi yace ɗebe takobi ya zarike shi yace yace isko uwa ta yace sai ta hada mai wata ta same shi in ba ka bai sare ta don ya manzo Allah ya zage shi duk abin da hada mai gaskiya ne amma guda ɗaya bai sani an ce mai shi shege da shi da gaske ne haka ne ko ko dai to shine tace mai to gaskiya ne sai tace mai kware da gaske baba ne da aka ce mu gira watan yana da dukiya mai dimbin yawa amma sai dai bai taba haihuwa ba shi bai da bai haihuwa ita kuma sai ta ga yanzu in yan mutu bai da magadi dukiyar gaba a samar za a yi da ita ba sai ta yi zina da makiyayi ne sai an ka samu ciki ne shikenan sai ta bashi labarin wanda an ka same shi to yanzu nan da Allah in annabi ba annabi bane shi ho ya tsohe manzo Allah ga shekaru to in manzo Allah ba annabi bane a ayi san shi shege da shi tunda ba gaba ne tunda ya tsohe manzo Allah ga shekaru shi shine kaje wanda yake cewa dinnan wai shi kai annabci da wannan manzo Allah bai da bai da Allah ya aiko shi ba don inda gaskiya ne da shi za a aikowa don ya yi kuɗi kuma ya yi shekaru da yawa yawa wayan da gaskiya da shi za a aikowa saboda shi da kuɗi kuma shi da shekaru masu yawa shi sai yammanci da shi Allah zabe ne yake in ya so ya zabe mutum ne kawai zai zabe shi ya bashi abin da ya so to waɗannan ka gani kuma ƙarshe sai Allah ce mashi sanasimhu alal khurdumi za a mai alama ga dogon hanci ne kuma an ka ce wurin yanka sare hancin kaga an mai alama ko kaga kuma ya mutu ka huri zai ki musulunta to haka nan kaga ai iya ka hujja ya gani malmakin a ce dai imani ya shige shi ya iman to sai bai yi ba to duka dai wannan aya tana tabbatar mana da cewa ubangiji madaukakin sarki lalle shine wanda yake watan ya aika manzo Allah sallama duk irin yanda ya ta fara a wasu ayoyi din yasin alqur'anul hakim innaka laminal mursalina da irin su wannan jami'i za hawa ma dalla sai kuma magawa da sauran dai wadannan ayoyin dai da Allah ya tabbatar da haka nan din to wannan shine abunda Allah madaukakin ke tabbatar da akan haka din to wannan aya ta karshe ala ilallahi tasirul umur shi yasa watan kamar yadda shehu radiyallahu anhu ya kawo a cikin tafsiri ne da al-imamu ahmadu sawi a cikin hashiya shi ma da jalalaini a suke cewa kamar yadda sahal bin abil ja'di ambata cewa watan akwai wani kofi na alqur'ani ma'ana kamar alqur'ani haka kofin shi sai aka yi gobara ya kone gaba ɗaya kurmin mus amma gaba ɗaya ga aya ta kadai an karaga ala ilallahi tasirul umur zuwa ga Allah yanzu al'amura gaba ɗaya suke komawa sannan da kuma irin watan a aka ce kuma aka yi wani alkurani wanda ya nutse cikin ruwa shi ma da ya nutse a cikin ruwa shi kuma sai ya zama duya rubutun gaba da duya narki amma shi ma daidai ga aishi kaɗai ne bai narki ba don Allah ya tabbatar da cewa komai gaba ɗaya zuwa ga shi nake komawa to da yake kuma lokaci yayi insha Allah za mu tsaya nan sai kuma baɗayan Allah ya kai mana rayuwa insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora kuma kamar yadda aka sani da makocin ana yan shugabanni suna halartuwa domin gabatar da jawabai da kuma addu'o'i zuwa ga dukkanin masu neman addu'a ga harkokin da ake gudanarwa wadanda suka taimaka kowa da sauran hidimomi baki daya to insha Allah su ma za a gabatar da jawabai da addu'o'i akan wannan din amma ka mika abin magana zuwa gare su kamar yadda muka sani dai kowane irin lamari da ma aka gina shi to akwai tsare-tsare a cikin shi wanda ya kamata a kula da suwa da farko dai daga ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki tun daga farkon fara karatun nan namu har kawowa yanzu dukkan dai inda mun kai daidai muna roƙon Allah ya bamu ladate kurakuran da mun kai muna roƙon Allah ya gafarta muna Allah ya shafe shi daga cikin zukatanmu kuma ya fahimtar da mu daidai bai mu ikon gyarawa don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma har yanzu muna ainihin mika cikakken jinjina da kuma godiya da addu'a ga su kwamitin wannan tafsiri wanda suka yi ta ɗawainiya a kowane lokaci tun farkon fara wannan al'amari hakawa a yanzu to wanda kowane lokaci ba dare ba rana suna ta fama a kowane lokaci wanda ana ta kokari wajen ɗawainiya a yi wancan a gyara wancan a yi waɗancan abubuwa tun daga waɗanda suke anan cikin gari da waɗanda ma kuma suna ba su gari suna anguwa to duka dai muna addu'a ga kowa Allah ya saka ma kowa da alkhairi kuma Allah ya biya mu da kowa bukatun da alkhairi kamar yadda muka sani wannan kwamiti tun daga waɗanda muke muna da waɗansu su nan suke zaune tun daga su shugabannin kwamitin tafsirin nan kamar irin su malam garba magamawa da irin su malam sa'idu na wannan anguwa shi kuma da irin su malam aliyu tamasi da sauran waɗanda suke su ne da a ciki da kuma waɗanda suke suna wajen gari su ma waɗanda su maru suna daga cikin waɗanda suke dafawa cikin tafiyar da wannan kwamiti kamar irin su alhaji mu'azu mai saifa kamar yadda aka sani da irin su alhaji alhaji idris mai idris muhammad da irin alhaji bashir mai littafi da kuma alhaji atiku husaini da su sama'il abdullahi kanin shi alhaji idris da sauran dai waɗannan su kuma ba nan suke zaune ba amma dai suna daga cikin kwamitin na tafsirin namu nan din sannan da kuma waɗanda muke nan tare da suwa kamar yadda aka san su suna nan wanda ba sai an bace su ba irin su malam Hussein dan hullu su malam malam Tukul Abubakar su malam Bello dai da sauran dai wanda ba sai na ta ambata ɗaya bayan ɗaya ba da kuma waɗanda suka tayin ɗawainiya na kula da kayan sauti kowane lokaci muna da masu kula da harkar injini kawai irin su mala aminu masu kula da abin da shafi harkar bidiyotin da sauran abubuwa da ake ta fama su na naziru ba bala shehu da sauransu duka dai muna ta fama a kowane lokaci ta da duniya to muna fatan dukkanin kowa hidimar da yayi Allah ya saka mashi da khairi da ma sauran wanda ma ambata musu muna afuwa tun da aka ce za ta ambata din to abin yaya ba za a iya kurewa ba to muna fatan Allah ya saka mu kowa da khairi dukkan kowa hidimar da yayi Allah ya karba mashi baki daya don alfarin manzon Allah su sallama sannan da sauran waɗanda suka assasa ainihin watan mutanen wannan unguwa kenan tun daga mata dattijansu da kuma matasansu mazansu da mata dukansu mai da ƙarar da baki ɗaya su kuma mana addu'a gaisu Allah ya saka musu alkhairi bisa ga su mai da suke ta fama da kuma irin yadda suke ta ƙoƙari na tafiyar da wannan karatu tun farkon fara shakawa yanzu da asalin waɗanda sun ka assasa shi wannan tafsiri ɗin tun farkon shi har kawowa a yanzu wanda in ba mance ba an sani an sashi ko tun 2009 ne 2009 ina jin shekara goma sha uku kenan zai bawa ko haka ne ina shekara sha uku masu abin gasu 2009 shekara nawa kenan yanzu shekara goma sha uku kenan yanzu da fara ainihin wannan karatu wanda tun wancan lokacin kuma da irin abubuwan da aka sani wanda alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga irin yanda Allah madaukakin sarki yayi wannan al'amari wanda dama abinda kowa yake fata dai Allah ya bashi ya sa Allah ya karbi abinda yake gudanarwa wanda muna da kyawun zato ga Allah madaukakin sarki na karbar wannan aiki da muke gudanarwa tun daga farkon fara wannan karatu irin nasarorin da an kai ta samu ga shi tun daga fara shi in ba mance ba tun farkon fara wannan karatu namu ba a nan cikin masallaci bane aka fara gudanar da shi ba a nan rihaba masallacin da aka fara wanda aka na zaunawa nan to kuma ana nan kuma sai gashi aka samu cigaba wanda aka samu shi Alhaji Mu'azzu mai saifa daga cikin kwamitin tafsiri da wanda shi ya sa wadanga fankokin sabbi ya aiko da suwa a sa cikin masallaci don a samu iska wadda ta ci wanda za a ci gaba da karatu a cikin masallacin wanda aka zo aka sanya kuma aka ci gaba da yi har kawa ya zo muna fatan Allah ya saka mashi da khairi sannan kuma ana nan kuma sai gashi shi ma na shekara ta wuce kuma sai ya sake aiko mana da gafanka ita ma karama yace ita ma a kara da dai har yanzu aka sanya ta ita ma to sannan dai da sauran dai duk wanda sun ta kokarin wannan abuwa an ka zo aka ta yi kuma aka zo aka samu wani lokacin da aka samu wasu daga cikin yan siyasa mu wanda suka zo kuma suka dauki nauyin karatun kuma sai gashi aka sashi a gidan radio kamar yadda aka sani an yi wasu shekaru wanda aka samu tsohon dan majalisa wanda ya wakilci bin magaji da kauran namo da shine wani rubar ajami sani jaji ko ya dauka ta nauyi shekaru shi ma a gidan radio kaga shi ma yana daga cikin ci gaban da muka samu akan wannan tafiya da aka yi sannan kuma bayan wannan kuma aka dawo har yanzu bayan shi wanda kuma ya gaje shi kuma shi ma ya ɗaukan mana na shekara ɗaya shi ne shi ma ɗan majalisa na yanzu ko shi ne a wani ba alhaji umar sani ɗan galadima shi kuma a sani umar ɗan galadima shi ma ɗaukan mana shekara ɗaya kaga an samu da ci gaba ga abubuwan to kuma yanzu sai gashi aka zo kuma aka cimma wani yanayi wanda aka cimma wani zamani yanzu wanda sai gashi yanzu duniya ta zama ga tafin hannu wanda yanzu halin da ake ciki nan duk sanda muka wanga tafsirin namu duk muna tare da duk duniya ne gaba ɗaya saboda ya zama yanzu harkar waya harkar intanet harkar social media gashi nan duk sanda muka yi nan don muna tare da ko ina ne muna tare da duk inda kake cikin fadin duniya inda za ka yi amfani da wayar taka ɗin kawai daga abubuwan kana kallon karatunmu bidiyo kuma kana jin duk abin da aka yi a tashi lahiya lokacin mutum yana zane ana yi wurin to kuma muna daga waɗanda watan suka yi wannan hidima ƙoƙari sosai sosai daga masu ƙarfi ƙwarai da gaske wanda sun yi himma wajen ba da wannan ƙoƙarin wanda suka tuntube mu akan waɗannan abubuwa suka su gura mana da shiya kamar irin abin da ya shafi a Christianity Islam wato shine Christianity Islamic of Nigeria wanda su suna daga cikin wanda suka yi wannan kokari na ya hada shi wannan tafsirin a wannan shekarar din zuwa ga duniya ma gaba daya haka nan akwai tijaniya wallahi su ma shugabannin su ma sun yi wannan kokari kwarai da gaske na ya hada waɗannan abubuwa din kamar irin su kamar irin su na an ce akwai imamu liman kenan shine limami na masallacin juma'a namu na daya shine liman shu'aibu ya aiko da hada naira 200 gashi ba da lafiya amma dai ya ce duk da haka nan bai samu damar zuwa ba amma dai yana tare da muwa yana neman addu'a to muna fatan Allah ya kara mashi lafiya Allah shi mai mashi da lafiyarsa don alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan har yanzu muna da akwai su a waɗannan gidaje da muke su a harkar sufiya da irin abin da ya shafi alfaida islamic media da irin kuma sautul faida social media da kuma batijjani online tv da kuma sauran waɗanda dai suna can dai daban-daban waɗanda za su kai kusan guda bakwai ko tara makai wanda su ne suka yi ta kokarin da ya ganin sun ga cewa wata sun dauki waɗanda wayan super samun faiza ko tv ina jin na faɗe su a fitanin islam media tijaniya online sannan adurki sufiya super samun faiza tv su alfaiza islamic media sautul faiza social media da sauran shi ma batijjani online tv da sauran da waɗanda suka yi ta wannan ƙwarin da waɗanda su ne suka wannan ƙwarin na yaɗa waɗanda abubuwan da sun yi himma ƙwarin da gaske waɗanda soyayya ce ta saboda allah su haɗa da su waɗanda fuska da fuska mu taba haduwa da juna ba amma dai ga su wannan himma muna fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya karba musu wannan himma da wannan kokari sun kai muna fatan kuma Allah ya karba mana wannan hidima da duk wanda ya taimaka a cikin wannan lamari don alfarman za sallama sannan da sauran dukkanin jama'a da suka ta fama a kowane lokaci muna tare da su akwai wadanda tun da aka fara karatu nan tun farkon wata hakka wa yanzu ba a taba yin wata rana guda da ba su tafi wurin gaba to kaga ai ba kalmar himma bace wannan to muna fatan duk Allah ya saka musu alkhairi baki daya da kuma sauran waɗanda yau suka samu dama halartuwa domin gabatar da wannan addu'a domin muna addu'a ga kowa muna mika godiyar mu Allah ya saka mu kowa da alkhairi da sauran duk waɗanda suka kawo sarƙoƙi su kuma suna neman addu'o'i daban-daban a akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya sani maza da matan su mai alƙana kowa da kowa na kusa da nesa waɗanda suka bada sauƙoƙi muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya biya mu da kowa bukatar shi na alkhairi don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar yadda muka sani duk muna da wasu ɗan nan ne ne mutanen mu ne nan ne amma dai suna zaune a waje amma dai ko shi dai suna tare da mu dai suna kallo mu kuma suna ta cewa dai duk sanda an ka zo suna son a shiga da su cikin addu'a to muna fatan Allah ya saka musu alkhairi wanda suna kokari kwarai da gaske a wajen kulawa da waɗannan karatukan din saboda haka kamar irin abin da ya shafe su akwai su aminu wannan kanimu aminu ibrahim wanda shi ma ya aiko da shi ma sarka nan suna neman addu'a wanda suna lagos dai a zaune irin su bashir nuhu su akwai su abba m ibrahim wanda shi kuma bara shi ne wanda ya taimaka bidiyotin na na abin da muka yi amma bana ba ya gida to daga dai wani fata ya samu ladan niyya tun da dai ko bana ɗan tosu dai ba za mu manta da su ba allah ya saka masa alkhairi da su wani ba Allah ba su muna fatan alkhairi su malanta su Yunus a jihar Taraba da akwai kuma kamar yadda muka sani duk da yake kwanan bayan mun yi magana akwai malam Yahuza wannan ne da muka sani wannan ne a gidan yamma wanda a kwanan bayan mun yi magana cewa akwai wani himma da ya kokari wanda ya mana cikin wannan azumi na wata gudunmuwa na sadakatun jariya da yayi wanda ya same ni yake ce mana da haka in ina da buƙatar waɗansu littafai wanda ba su wuce da naira dubu talatin to zai yi wannan sadakatun jariya zai sai mana su ba kuma ya sayi da yanzu suna ga hannu to Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya karba da sauran yan uwan da muke da su waɗanda suna wasu wurare dai waɗanda suna ta neman addu'a wurare masu hadari kamar irin sunan Betela kaga suna cikin wannan lungu mai nauyi suna cewa to suna neman addu'a da gare su su sunan Betela nan kamar da aka sani kwanan bashi ma ya aiko da sarka da komi duka dai suna neman addu'a to muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi dai da sauran dukkanin waɗanda suka yi ta kokari waɗanda suka yi ta ɗawainiya tun daga nan sai hetur akwai masu ta gudun ma da harkar hetur harkar data nan da ake ta aiki da ita koyo shi wajen waɗannan ayyukan tun farko azumin har ƙarshe duka dai muna fatan dai Allah ya saka mu kowa da kai akan wannan hidima da aka yi baki daya wanda ma ka yayi niyyar yin sarka amma Allah bai hore mai ba to dai Allah ya saka mu kowa da kai din Allah kuma ya hore mu kowa abin yin sarka din don alfarman za sallama da sauran dukkanin yan uwa suke mana fatan akai da farin ciki na cikin gari da wajen gari baki dai muna addu'a gare su Allah ya saka mu kowa da kai da kuma sauran waɗanda asulin su wanda sun ka assa ita wannan zawiya ko kuma shine malam Abdul qadir na wannan wanda suka asa wannan zawiya da sauran dukkan wanda suka taimaka mashi a wancan lokaci a gudanar abubuwan tare duka dai Allah ya san niyyar da suka gina wannan wuri to Allah ya saka mu kowa da alkhairi albarkacin manzon Allah sallama Allah ya hada mu da mu da su baki dai a gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sauran dan dukkanin watan yan uwa waɗanda suka halartu a wannan wuri da kuma sauran iyayenmu waɗanda muke raye da su da waɗanda ma suka ba mu tare da su duka muna masu addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi gare su waɗanda muke tare da su muna addu'a Allah ya ƙara ja mana kwanan su kuma ya ƙara ba mu ikon biyayya gare su to alfar manzo sallama ya albarkaci rayuwar mu da mu da su baki daya waɗanda kuma suke ba su na sun yi fati muna masu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya hada mu da mu da su baki daya gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin shugabannin wannan gari namu wato shine shekhananmu da malaman baki daya duka muna addu'a wanda ba sai mun ta zare ba tun da an san yawa gare su duka dai Allah ya san su Allah ya kara musu yadda ya kaji da musu rahama ya hada su da shugaba sallama ya tara mu da musu da su baki daya don alfa manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama sannan da sauran dukkanin dai wata shugabanninmu na wannan gari wanda suka shafi ya kimanin mana tare da na alhaji magaji ya taho da ne kuma insha Allah zai mana jawabin shi wanda shine zai wakilci da kai ne da uban kasa gaba daya ma to saboda haka duk idan muna addu'a ga shugabanninmu Allah ya ƙara ƙarfafa su kuma ya ƙara ya hore musu jagoranci gare mu bisa ga adalci mu kuma ƙara yin musu biyayya ya hore mana yin biyayya gare su din don alfarma manzon Allah da sauran dukkanin shugabanni wanda ba su yi ambata ba duka dai Allah ya san bukatu kowa saboda yanayi na lokaci duka muna addu'a dai Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya karɓa mu kowa hidimar da ya gudana a cikin wannan wuri don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka abun da ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya kuma watan dauke mun dukkanin musibu wanda ake fama da suwa duka wannan jiha ta mu ta zamfara muna roƙon Allah dukkan abin da ya tsananta gare mu na tashin hankali da rikici rikici da aka yi Allah ya yi mana su baki daya Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ko madawwami ya ba mu arziki wanda yake madawwami ba yankewa don alfar manzon Allah sallallahu alaihi ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan kuma ya kore mana yin aiki da lafiya mu yi aiki sai inda dace mai amfani da ita din don alfar manzon Allah sallallahu Allah ya ba dukkanin musulmin duniya baki daya dukkan musulmin da cikin kunci da takura muna fatan Allah ya kawo mana mafita baki daya dukkanin musulmin da ke cikin takura muna fatan Allah ya yi muna dukkanin musibaki da sauran kasan mu Najeriya baki dai muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa antal musta'an wa alayka albalagh Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla واجعل السعب سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم اقلب بنا في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله saboda haka zamu mika abin magana yanzu zuwa ga ainihin sauran shugabanni da suke wannan wuri domin gabatar mana da jawabai a duk da yake ban sani ba ko in gabatar da shi malamin tumasi ko ko in gabatar da alhaji magajin da kai ne to duk da wanda an kai ko ya gabatar da shi ya gabatar da shi ma alhaji ya muna jawabin shi da nashi da na uban kasa gaba ɗaya sannan kuma da addu'a da kuma sauran duk abin da ya so ya dai da haka yanzu hili na ku ne alhaji bismillah
Allah ya ba malar lahiya Allah ya taimaka mashi Allah su ƙara mashi buɗi Allah su taimake shi bisa ga halin da yake a irin tau'yan badan-badama malam babba na ƙauren na moda ya mana wasiya ya ce mana matsagodiyar ka gare shi komi ya yi maka ko bai ma daɗi ba yarda ka ɗauka ko ga a cikin waga magana da kwai magana ilimi ne mai zurhi nan wurin an ce ka matsa godiyarka ga Allah komi ya yi maka ko da abin da ya ma bai ma daɗi ba to yanzu dai ka ɗauka ka dai gode mai to muna tawa Allah godiya muna gana abin da ya kai mana sannan sai liman na ‘yan kada yana ce mana in ka gode ma Allah shi kawo zai saka ma da wani abu ko da yaushe mana nan mana kallon sakayyar da suka yi mana ni da na ɗan makaro daga cikin waɗannan maganganu to na ga aini na ga irin su malan da wasu yaransu har ya kai idan na ga mutum na abu sai in tuna da aiko ga wani an kai ga wani an kai don ce aftawo alhamdulahi allah ya gwada mana wanka to haka nan muke yanzu nan ne a ce cikin wanga taro ko kuma cikin wanga karatu a ce ne in ce wani abu kai abin nan da kwai nauyi tun da bai iya ba ba san wata za a cewa ba amma dai an ce in ce wani abu to kuma gashi ina ta cewa to ku hankuri saboda haka abubuwan ga gaskiya ku matsa godiya ga Allah za ku ga bayani yadda da kuka gani haka kuma za ku ga halin ciki yadda da kuka gani haka sadda muna godiyar nan ga Allah muna nan muna yi muna nan muna yi har yanzu ba mu bari ba to kuma ga abubuwan da Allah ke nuna mana nan na godiya ga Allah saboda aka godiya ga Allah ba kaɗan ta kai ba amma kai in ka ce ka gode ma Allah to shi Allah ya yarda da ka ce ka gode ma ko miko ya yi ma shi ko shawo ya ce yarda ka ɗauka wanda duk ya yi ma yarda ka ɗauka kuma ka gode ba saboda haka to muna wa Allah godiya wanda godiya da wa Allah kuma muna ganin bayana da kuma gode ma Allah kuma na ƙara godiya ga Allah Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah mun gode mun gode malam Allah ya ƙara ma lahiya kuma Allah ya ƙara ma ilhama. Sannan a idan Allah zai ma wata irin baiwa jisimin lahi. Allah zai ma baiwa. To sai ba haka da makawai zai ɗauko ba haka. Sai ya tsaya a ɗan jaraba ka da wani ɗan abu. in ka gode ma Allah zai ce atwa ga ya sanyi kai to bari in yi yadda ba wanda ba ya zato sai Allah ya mai hakan amma wa ba haka nan zai baka abin ba sai ya jarraba ka da wata abin ka gani shi shi ne ko ba shi ba ne shi shi ne ma haka ko ko wani ne a'a kai ko kana nan duk abin da ka ga an yi ma Allah ne ya yi kuma shi kenan ka yi haƙuri da wani Allah ne to kuma shi kenan sai Allah ta yi wanda ya san da ni lalle ko da yaushe na taɓa shi ba ya mantuwa da yi a yanzu ga ga ishara nan ga kare ga kare wanga mai haushi kare duk wanda ka- ka buge shi sai ka ja shi ka kai daji ya Allah ya mai bi mai da rayuwa ta yi da ka yi kira na yi tauwa za a yi gare ka yana kiɗin bindi ba ya mantuwa da ubangiji ne to shi ne bisa ga wannan godiyar nan da ya kai da ka kai to Allah ya yarda da kai ka ci gaba da godiyar nan kamar wada yehu ya ce ba godiyar ka gare shi komi ya yi maka to gane ina yan badan da mata ga masu abin sun taho amma dai duk da haka na gode ma Allah bisa ga abin da na faɗi wanda na faɗi an yi ni fahimta da abin da na faɗi duk wanda na ce an yi ni gane abin da na ce to alhamdulillah Allah ya saka mana da alheri Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya ku Allah ya biya ku duk mai kowa da duk wanda ya- ya abin rayuwa ta ta yi wani da wannan lamarai alhamdulillah Allah ya saka mai da alheri Allah ya biya shi Allah ya saka da alheri to bari in ɗan tsaya da nan don abin kusan wuya gare wuya gare ga malamai suna kallon ka ka ce wani abu abin da kwai wuya da kwai wuya gaskiya da kwai wuya alhamdulillah alhamdulillah
alhamdulillah allah ya saka alheri an saurari jawabin alhajin magaji wanda ya wakilci suka yi nesa na ya wakilci ruwan kasa kuma ya wakilci emiya alhamdulillah a halin yanzu manyan baki sun fara isowa duk da yake na yi rashin dangana na kira waya halifa har sau biyu bai dauka ba ashe yana rashin hanya shi yasa ya ci dauka waya ba saboda haka amma ko ba sani ba ko hajja ta tsaye shi shi na san iya kuka iya to alhamdulillah babu da yi alhamdulillah Ah, kamar yadda aka saba duk shekara ana gabatar da manyan mutane ɗaya bayan ɗaya sannan kuma ana gabatar da ainihin shugabannin wannan masallacin kamin a zo ƙarshe su yi jawabi kuma su yi godiya ga al'ummar duk da sun ka taru a wuri sannan kuma ana neman bayani ta hanyar su kansu 'yan kwamitin da suke shirya da waɗannan al'amura wanda yake gabara dai ke iyawar Allah an tada guda daga cikinsu wanda yake ma ɗan ƙaraminsu sun ka taye mana bayani kuma ga musassi sosai to da yanzu ba mu sani ba babban ne ko na tsakiyar ne ko na kwakwalla ba da yaran ne duk da yanzu kama mu shi na ma fadi shi amma dai kamin sannan za mu ba shi mana aminu wanda yake yana ɗaya daga cikin 'yan kwamiti akwai abin da yake son ya gabatar wanda yake son al'umma ta jiya ta shaida kuma ta taya addu'a a kan waɗannan abubuwa da zai gabatarwa amma da ban san komi na ne ba da allah watakila to amma dai a dai ja ga baki ne bismillah
أعوذ بالله من العليم من شهادة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم da yake suna Allah shahadu da alqur'ani ne suna neman a masa addu'a kamar Aminu Sheikh Ibrahim Malam dan Malam shi ma ya kula alqur'ani ya ce yana neman a masa addu'a a cikin misali shi ma ya kula alqur'ani ya ce yana so a yi wa Sheikh Muhammad Aban addu'a ina a hajji musu da faralu ita ma ta kula alqur'ani ta ce tana neman a mata addu'a wannan ta kawo alqur'ani ita ma tana neman a mata addu'a hannun da arziki shi ma ya kawo alkurani yana nema ya masa addu'a alhamdulillah da sauran da sauran kawo kwanan bayan insha Allah kudade Allah ya saka Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah muna wa imamu addu'a ubangiji Allah shi ƙara masa lafiya Allah shi ƙara masa lafiya alfarmar annabi da alƙur'ani a yanzu da yake halifa ya shigo kuma ga shi modibu kuma Allah ya kawo mana shi ga sayyadi malam hafizu shi ma Allah ya kawo mana da shi da kuma malam muhammad lagali shi ma Allah ya kawo mana shi duka dai mana maraba da su malam haruna na mahuta da mamayara makaratu yana na ko da malam barmiki yana can shi ma dai na gani shi dai Allah dai ya kawo shi irin su malam yahuza da kuma malam sanusi a bakar shi ma Allah ya kawo shi duka dai muna muku barka da zuwa da fatar ubangiji Allah shi albarkace mu da abinda za mu ji daga bakunan ku muna fatar Allah ya sa mu yi aiki da shi domin mi duk abinda za ku gaya mana gaskiya ce za ku gaya mana za ku ce mu rike gaskiya mu yi aiki da gaskiya don mi don mu samu tsira gobe a ranar tashin alkiyama don na san ba za ku so mu aikata abin da yake karya ba kuma mu faɗi karya ba saboda haka yanzu za mu miƙa abin magana ga malam yahuda na gidan yamma ya albarkace mu kamin a zo wajen alhaji halifa kuma wanda yake shi ne zai budawa da addu'a misali sannan kowa ya ci gaba amma wannan jawabi tun da jawabi ne za a yi to sai shi a dan bashi hakuri yayi hakuri idan aka zo aka gama jawabi ma su to sai buda mana da addu'a Allah ya ci gaba kamar yadda aka saba aka rama kan Allah ta faddal akwai wani tabbatar fada ya goma ba ba ne
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah kuma ya yi ta Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka shugabanni malamai jagorori a bada addinin musulunci a rika alƙur'ani da tarihi Allah ya ƙara nuna mana wannan karatu da wanda aka wani dai Allah ka rama da shi amin wanda aka yi kuskure kuma Allah ta haifar da kwaron amin Allah ka mayar mana malam lahirin malam Allah ka rika jira ma za ka samu amin malam sanusi Allah ya saka maka da alheri amin Allah ya ba ka hankulin jagorancin tafsiri ga jama'a musulmi da mu amin Allah ya sanya albarka Allah ya kara fahimta amin to duka dai an dauke nauyi an tura ma ya huza to alhamdulillah muna gode ma Allah a bisa bayar da ya mana ta wannan karatu Allah ka sanya albarka Allah ya gama aikin mu da karba Allah ka bayar annabi ceton mu Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsara mu da rahamarka Allah ka rika mu kuma da yardarka Allah ka ƙara mana imani ya ƙara mana son annabi Allah muna tawassuli ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bisa a karatun Alƙur'ani da masu neman du'a'i gare mu muna neman wannan Allah ta'ala Allah ka zama su bukatun su kuma Allah ka zama mu wata mai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka zama ka musulunci mutu kayanci Allah shi karɓanta kafirci da mutanen kafirci a roƙa da mai muhammadu masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya musulmi ina da asibiti Allah ka ba su lafiya mai abin yi Allah ya ƙara yi wanda bai da shi Allah ka ba shi Allah ka taimake wa wasu da ruwan bukata Allah ka nuna arzikin nuna lafiya da mana ba da ke kusa da mu alhairai da a cikin Allah ka gane mu da su kurakurai da a cikin wasiba Allah ka yaye mana Allah ka nuna arzikin nuna da lafiya ركع على محمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله dukkan wa'anda suna kawo a yaransu da wa'anda sun kan iya kawo ba ba kawo ba Allah ka saka musu da rai ta ka mana da yau Allah ya kara mana da ta mana Allah ya jaga mana tabaraka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka ta'lamu sirra wa alaniyati wa aqwalu ma hadara wa ta'lamu يا مجيب الدعاة اللهم أجبنا أولا وإذا سألت عبادي أني قريب أجيب دعاة الله إذا دعاني فلا تجيبوني وأجيبني من بعد يجيبون اللهم ارشدنا أبواب الجنة وزلقنا أبواب النار اللهم ارشدنا أبواب الرزق وزلقنا أبواب الفتن اللهم ارشدنا أبواب الآخرة وزلقنا أبواب المرض اللهم ارشدنا أبواب المنفعة وزلقنا أبواب الشعب سبيل الله ذلك وهل لكم من دونه ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم
alhamdulillah ya saurari jawabi kenan ka gabakin mala ya huta duk da yake ya haɗe duk da addu'a duk da jawabi duk gaba da ya yi duk da yake jawabi ne ka
wajen wa za a kai ne mun gode Allah ya saka da alheri Amin.
kuma Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji a daga bakin shi malam gadi ya wuce kewa Allah Ah, yanzu muna so ba da abin magana hannun malam Muhammadu Lagari ya ɗanyi mana jawabi ko a takaice sannan malam Shalini shi ma ya mana jawabi a takaice sannan shugabannin masu yadda su mana jawabi a takaice sai malam ya nuna mana ne a haɗa da abinci
malam Muhammadu Lagari ya wuce kewa na ciki ga kudi na kai na ɗaya الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه الحمد لله الحمد لله ba wani jawabi zan yi ba dogo a sai muke dai alhamdulillah kawai alhamdulillah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid idan kuka gode a bisa ni'imomin da na yi muku sai in ƙara muku in kuma kun butulce azaba ta mai tsananci Allah ya tsare mu a alhamdulillah wato wannan rana ita ce wadda za a rufe a wannan karatu bana muna roƙo Allah Allah ya maimaita mana shi malam mai jagoranci tafsir Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara rabu da kirji Allah ya ƙara haska kirji barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara jankwana mu kuma masu sauraro muna roƙo ga Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji mu aiwatar mu dabbaka a kuma sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna roƙo ga Allah duk wanda ya sa hannun shi ko da ta farin ciki a cikin wannan tafiya ta karatu ko Ibrahim mai girma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi a idan aka ce duk kowa sai yayi jawabi to akwai lokaci akwai uzurra sai a dubi uzurra na jama'a ko mutum guda yayi jawabi yayi sai a yi addu'a sallam ku jama'a ni ba sai na yi jawabi tun daga su khalifa ga su mujibu da suka jawabi yayi daga Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya saka mu kowa da alkhairi maza da mata kadan da bai kowa Allah ya saka mu da alkhairi alhamdulillah alhamdulillah Allah mai mai tamana Allah mai tamana badin badada